أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنبغناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف لو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم أبرد البنات ولهم البنون أخلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولدى الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين ما لكم لا تنفقون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nufe mu da gani yau ɗaya ga watan Ramadan na shekarar da hijira ta 1436 wanda ya dace da 18 ga watan shida shekara ta 2015 kuma muna roƙonsa ya karba mana ibadanmu ya saka mu cikin waɗanda suke samun rabo mafi ɗaukaka a wannan wata mai albarka sannan muna godiya ga shugabanni waɗanda suka yi ƙoƙari wajen shirya wannan taro da mutanen da suke ba da agaji da taimako saboda gudanar wannan tafsiri da yan agaji da waɗanda ke rikodin da waɗanda suke samun damar halarta da ma waɗanda suke sauraron karatun a wasu wurare daban-daban kuma har yanzu muna godiya ga alarama muhammad kabir daura wanda ya sake ba mu wata dama na halartan tafsiri na wannan shekara Allah muke roƙo ya mana kariya cikin wannan lada ya kawar mana daga da kowane sharri ya ta damu a cikin lahira cikin iyalansa na musamman saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana da iyalai kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sahihu ibn majah hadisin 177 Allah subhanahu wa ta'ala yana da iyalai kuma iyalansa na musamman waɗannan iyalai nasa su ne waɗanda ke wa littafin sa hidima Allah ka samu na cikin su za mu ci gaba da tafsiri daga inda muka tsaya a shekarar bara aya ta cikin da tsaya ta suratul an'am insha Allah ta'ala kuma wannan karatu ya kunshi bayani akan rashin kimanta girman Allah subhanahu wa ta'ala yana kasancewa aibu rashin kimanta girman Allah subhanahu wa ta'ala ya zama mutum baya kimanta girman Allah subhanahu wa ta'ala yana zama aibu gare shi قال الله تعالى وما قدر الله وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله لنا من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى مبمرا للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتبدون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم لهم في قومهم يلعبون وما قدر الله حق قدره wannan ita ce aya ta 91 ta suratul al'am Allah madaukaki yake ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba ba su kimanta girman Allah subhanahu wata'ala yanda ya kamata a kimanta ba wato yana magana ne akan kafirai ba sa kimanta girman Allah subhanahu wata'ala kamar yanda ya cancanta إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء تند suka ce Allah bai saukar ma mutum wani abu ba wato Allah bai saukar da wani sako wani wahayi ga dan adam ba قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس kace musu waye saukar da littafin da Annabi Musa alaihi salam ya zo da shi wanda littafi ne da ya kasance haske ga mutane kuma shiriya gare su ta ji alunahu karatisa wanda kuke sanya shi wato tsirarru warkoki daban-daban kuna rubutawa ta buduna ha ku bayyana wa mutane wasu warkokin wata kuna kasiran kuma ku ɓoye wasu da yawa ta wannan ayan tana cikin ayoyin da suke tabbatar mana halin ɗan adam tun a zamanin farko wato shi mutum yakan musanta a ce an samu ɗan adam kamarsa wanda zai taho ya marwa a wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam tun a farkon zamani shi mutum yakan musanta a ce mutum ne zai zo ya maka wa'azi mutum ɗan uwansa halittarsa ɗaya da tashi a ya fi so a ce allah da kansa zai zo ya kira mutane amma a turo mutum ya zo gare ka shi mutum kai mutum ya ma wa'azi wato tun farkon halitta ta ɗan adam mutane suna kyamatar haka a shi ne Allah madaukaki yake ce mana wannan yana daga alamar rashin kimanta girman Allah subhanahu wata'ala kuma wannan ya zo cikin wurare da yawa cikin alkur'ani kamar misali a farkon suratu yunusa ya faɗi haka yanda ya faɗa a nan a kana lillahi ajaban an auhayna ila rajulin minhum shin yanzu mutane suna mamaki yanzu mutane suna mamaki dan mun yi wahayi ga wani mutum daga cikin su an anzirin nasa wa bashirin lazina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbih mun yi wahayi ga wani mutum muka ce ka je kai wa mutane albishir wato wanda suka yi imani za su samu qadama sidqin inda rabbihim lahum ajran hasanan bima qaddamu min salihil a'mal duk aiki mai kyau da mutum ya gabatar zai samu lada a kansa a kiyama mutane na mamaki a kana linnasi ajaban yanzu mutane suna mamaki saboda Allah ya turo dan adam ya zama mai wa'azi saboda shi mutum ya so a ce wanda zai tashi wanda zai masa jagora zuwa ga shari'a ya kasance ba mutum ba ina ma a ce Allah da kansa zai zo ya mutane wa'azi ya sa ya ce qalul kafiruna inna hadha inna hadha la sahirun mubin kuma haka na a suratul isra aya ta 94 Allah subhanahu wataala yace wa ma mana'a an-nasa wa ma mana'a an-nasa an yu'minu yana magana akan mutane gaba daya ba abin da ke hana su imani idza'ahum al-huda idan shari'a ta zo musu illa an qalu aba'atha Allahu basharan rasula wannan ya gwada cewa halin mutane ne tun daga farkon duniya halin mutane ne ba jama'a guda ba a kana linnasi ajaban kaga mutane ake magana a kansu wa ma mana annasa an yu'minu ne yake hana mutane su yi imani Allah madaukaki yake illa an kazu a ba'asa Allahu basharar rasula yanzu Allah zai aiko mutum a matsayin dan sako saboda haka wannan tunanin ya dade yana hana mutane su karbi shiriyar Allah subhanahu wa ta'ala tana yiwa Allah madaukaki ya turo ɗanka ya ba shi shiriya kai baka samu ba suka ce ya za a ce yaron da na haifa shine wanda zai zo min da shiriya tana yiwa Allah madaukaki ya ba wa mahaifinka kai bai baka ba tana yiwa ya ba kawunka ko babbanka ko wani dangi tana yiwa ma a ba mu wata kabilar daban to shi dan adam yana ganin bai kamata a ce mutum ne zai ja hankalinsa ba mutum ne Allah zai bashi baiwa ya bashi hikima na jan mutane zuwa ga shiriyar Allah shine Allah madaukake ce kun law kana fil ardi malaika yamshuna mutma'innina la nazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula da dai a ce duniyar nan malaiku ne suke zama a kanta to malaika ne Allah da ya aiko musu amma tun da mutane ne to mutum ne dan uwanka zai ba wa'azi wannan aya tana tabbatar mana halin mutane tun zamanin da na kin karban gaskiya in dai mutum ne dan uwansa ya faɗa mai saboda haka yana sha'awar a ce ina ma Allah ne da kansa zai zo ya ce jama'a ku ku bauta ne Allah da kansa ya zo ya ce ku bauta ne to tunanin Allah da kansa ya zo wannan yana nuna cewa ba ka suranta girman Allah subhanahu wa ta'ala aya tana mana ishara da cewa suranta girman Allah a kimanta girman Allah yana daga cikin abin da ke samar wa mutum dan adam shiriya ba a ce ka ce kimanta wato siffar Allah ba ba a siffanta Allah subhanahu wata'ala amma ka kimanta girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma surarsa abin da Allah madaukake yake nufi kenan da wa ma qadarullah haqqa qadri mutane ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba wanda yadda na fassara haka duk yake cikin littafin tafsiri wa ma azzamullah haqqa ta'zimi mutane ba su girmama Allah yanda ya cancanta a girmama shi ba haka yake tafsirin al-Imam Tabari Jami'ul Bayan an ta'wil ayatul Qur'an fassara ita wannan aya mujalladi na 21 shafin 324 da tafsirin al-Imam Qurtubi al-Jami' li ahkam al-Qur'an haka nan tafsirin al-Imam Bagawi Ma'alim at-Tanzil fi tafsir al-Qur'an da Fathul Qadir na Imam Shawkani waɗannan littafan tafsirai duka sun ce abinda Allah yake nufi da wa ma qadarullah haqqa qadrihi mutane ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba shine wa ma azzamu Allah haqqa ta'zimi al-imam Abu Hayyan a tafsir al-Bahr al-Muhit a mujalladi na bakwai shafi na 439 ita fassarar wannan aya ce yace abinda Allah yake nufi ma arafuhu haqqa ma'rifatihi su mutane ba su san Allah yanda ya cancanta su san shi ba wato waɗannan kafira waɗanda suke cewa Allah ya zo ya ba ya kira mu zuwa ga shari'a ba dai ya aiko wani ba wanda zai ce Allah ya zo to bai ma san Allah ba bai ma san Allah ba sannan wa ma qadaruhu fi anfusihim haqqa takbiri ko da yake ba su san shi ba sannan ba su kimanta girmansa a cikin rayukansu yanda ya cancanta a kimanta ya za a yi mutan Allah ya za a yi wato mu gane siffar zatin Allah subhanahu wa ta'ala akwai hanyar da ɗan adam zai iya gane siffa ta zatin Allah la ba zai taɓa yiwuwa ba bai yiwuwa ka gane siffan zati na Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi Allah babu abin da ya kama da shi a duniya da kamar akwai abin da ke kama da shi a duniya sai a kwatanta shi da shi amma babu abin da ya kama da shi a duniya don haka wato sanin siffan zatin Allah abu ne wanda ba zai yi ba don haka yasa ilmu kasir a fassara ita wannan aya yace wa huwa al-azim alladhi la a'zama minhu illa dai kawai abin da zaka sani Allah shine mai girman da babu abin da ya fi shi girma in kana maganar girma to ba sama da Allah in ana maganar girma ba sama da Allah to wanda ke da irin wannan girma ka ce ya zo ya ba ka shiriyar ya kira ka kai da shi wanda ke da wannan girma saboda haka ita ita wannan aya cikin alqur'ani Allah ya maimaita ta waje uku wa ma qadarullahu haqqa qadarihi Allah ya maimaita ta a wuri uku a cikin alqur'ani saboda ne saboda a karkashin waɗannan ayoyi guda uku za mu fahimci yanda kimar girman Allah take yanda kimar girman Allah take na'am siffan girman Allah bai yiwa ba ka iya siffanta Allah da komi amma dai wajibi ne ka siffanta Allah da girma yana da girma ba a siffanta Allah da kankanta sai dai a siffanta shi da girma to ya za a yi ka gane kuma kimar girma da haka yasa Allah yake cewa wa ma qadarullahu hatta qadri ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba kaga ya nuna cewa ya kamata mu kimanta girman Allah ko da yake ba mu iya sanin sura ta siffar Allah subhanahu wa ta'ala amma dole mu yarda Allah yana da girma sannan kuma ya kamata mu kimanta girman Allah din yanda a cikin rayukanmu shi yasa Allah yake kushe mu waɗannan kafirai kaga anan suratul an'am yace wa ma qadarullaha haqqa qadarihi a suratul hajj aya ta 74 Allah subhanahu wa ta'ala yake ma qadarullah haqqa qadarihi inna Allah la qawiyyun azim ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba lalle Allah mai karfi ne Allah mai buwaya ne babu abin da yake gagararsa a suratul zumar shine na uku kaga suratul an'am aya ta 91 suratul hajj aya ta 74 wuri na uku shine suratul zumar aya ta 67 Allah madaukaki yace وما قدر الله حق قدره ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta girmansa ba to sai Allah ya ce wal ardu jami'an kuma kasan nan gaba dayanta qabdatuhu yawmal qiyamati damkar ce guda a ranar kiyama kun ga yace ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba to bari ya kimanta maka ko ba ku kimanta ba amma shi bari ya kimanta muku shine wal ardu jami'an fassara ne na wa ma qadarullah hatta qadrihi domin yace wa ma qadarullah hatta qadrihi inna Allah la qawiyyun aziz wannan suratul hajj kenan ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba lallai ku shi Allah mai tsananin ƙarfi ne sannan mai tsananin buwaya ne kaga ya kimanta maka ta, ta wajen ƙarfinsa ba abin da ya fi shi ta wajen buwayarsa babu abin da ya fi shi a suratul zumar kuma yace wa ma qadarullah hatta qadarihi sai yace wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah kasan nan gaba ɗayanta damƙarsa ce guda a kiyama wasu mawatu matsuwiyatun biyamini sammai kuwa ababen naɗewa ne da damansa sammai ababen naɗewa ne da hannun damansa ita duk ƙasa ba da muke kanta Allah subhanahu wata'ala yake damƙarsa ce a ranar kiyama a ƙarshe sai yake subhanahu wata'ala sarki na gare shi kuma ɗaukaka tana gare shi amma yi shirku na ya fi ƙarfi abin da kafirai suke tarayya da shi a nan waɗannan ayoyi guda uku malaman sunna suka ce mana su ne suke kimanta mana girman Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul An'am aya ta 91, Suratul Hajj aya ta 74, Suratul Zumar aya ta 67. Ka ɗauki waɗannan ayo guda uku ka rubuta su ka karanta su ka fahimci ne cikin za ka gane lalle Allah yana da girma. Waɗannan ayoyi su suke nuna mana girman Allah saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karanta su a hudu ba. idan yana hutuba ga mutane sai ya karanta ayoyin nan yana karanta su me yasa saboda ya nuna wa mutane babu abin da yafi Allah girma saboda ya ba wa mutane tunani na iya kimanta girman Allah cikin rayukansu ka gane waye Allah nan da ake bauta masa ka gane waye Allah nan da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gane waye Allah nan wanda ke umurtan mu da mu biyayya ga manzonsa saboda haka manzo Allah idan yana hutuba sai ya karanta waɗannan ayoyi akwai hadisin Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace yana hutuba kenan yaqwi Allahu as-samawati yawm al-qiyamah Allah zai nada sammai a ranar kiyama zai nade yanda kasan ana nade taburma yawma naqwi as-samaa ka tayyib sijilli lil kutub Allah subhanahu wataala zai nade sammai shi yasa aka gaya maka idan ma baka san abin da ake nufi da nadewa ba ka tayyib sijilli lil kutub yanda ake nade warka na rubutu yanda ake nade takarda yanda ake nade taburma haka Allah zai nade sammai manzo Allah ya ce thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna sai ya rike samman gaba ɗayan su da hannunsa na dama sai ka kimanta girman Allah ثم يقول سيدي انا الملك نيني مي ملكي اين الجبارون الى كان درزو سكي lokacin Allah ke cewa ni ke mulki ina kangararru suke masu tilasta wasu su saba ne ainihin mutakabbiru ne ina masu girman kai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sun mai yaku wal arabina sannan sai Allah ya nade kasashe ya nuna cewa kasar ba guda ɗaya bace kasar ba ɗaya bace wacce muke kanta kawai ka sani Allah kaɗai ya san adadin san kasai inda suke duk da cewa hadisin manzo ya tabbatar mana kasa guda bakwai zai nade kasai sun ma ya hudu hunna sannan ya rike su shine ibnu al-ala'i yace bi yadihi al-ukhra annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin abdullah bin umar ya ce Allah zai rike kasai da ɗaya hannunsa wanda kaga ya gwada cewa hannayen Allah subhanahu wa ta'ala guda biyu ne ثم يقول سيتي انا الملك نيني مي ملكي اين الجبارون ina kan gararu ainihin mutakabbiru ne ina masu girma kai Allah ka saba mu bari wannan hadisin ya zo a littafai da yawa sahihul bukhari sahihu muslim wannan lafazin al-imam bukhari kenan akwai wani hadisin kuma har yanzu na Abdullah bin Umar wanda yake ba da labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha tabaraka wa ta'ala lallai allah mai albarka da daukaka ya kadudu yawmal qiyamati al-arabina ala isba'in Allah mai albarka da ɗaukaka zai damƙi ƙasa gaba ƙasashe gaba ɗaya Allah zai damƙe su ala isba'il ya ɗora kan ya guda wanda ya zo cikin hadisin al-Imam Bukhari wanda Abdullah bin Umar ya rawaito riwaya guda daga cikin riwayoyin da aka samu na fassara ita waɗannan ayoyi da muke karanta maza Allah ya ce Allah zai damƙi kasashe gaba ɗaya za a damke su idan ya damke su sai dora su kan yatsa guda wata kuma samawa su bi yamini amma sammai fa za su kasance a hannunsa na dama ne kaga sammai suna hannunsa na dama amma kasai gaba ɗayan su an dora su kan yatsar Allah subhanahu wataala guda ɗaya sun mai kulu sannan sai ce alal maliku ni ne mai mulki akwai riwaya ta al-Imam Ahmad bin Hanbal hadisin Abdullah bin Umar har yanzu yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba inna rasulullah qara'a hadhihi al-aya zata yawmin 'ala al-minbar annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kan minbari ya karanta ita wannan aya ta suratul zumar aya ta 67 wa ma qadarullah haqqa qadrihi mutane ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah gashi ƙasa baki ɗayanta damƙarsa guda ce a ranar kiyama wasu matsuwiyatun biya yaminihi sammai kuma ababen naɗewa ne da hannunsa na dama subhanahu wa ta'ala amma yushriku wa rasulullah yaqulu hakaza bi yadihi abdullah bin umar yace manzon Allah kuwa sai yana mu yuharrikuha yuqbilu biha wa yudbir manzon Allah yana motsa yatsunsa yana gaba yana baya yana nuna wa sahabbai wato lokacin da manzo Allah yake karanta wannan aya saboda ya karfafa wa mutane ba su girmama Allah yanda ya cancanta a girmama shi ba su kimanta girman Allah yanda ya kamata mutane ba su san girman Allah ba lokacin da Allah annabi ke karanta wannan aya sai manzo Allah yana motsi da hannunsa yana gaba yana baya yumajjidu rabbu nafsahu manzo Allah sai ce Allah zai girmama ransa yana cewa anan jabbaru anan mutakabbiru ni ne mai tilastawa a yi ni ne mai girma anan maliku ni ne mai mulki anan azizu ni ne mabuwayi anan karimu ni ne mai karinci maza Allah yana faɗin wannan wato Allah subhanahu ta'ala zai faɗi haka a ranar kiyama lokacin da ya naɗe sammai da kuma damkar ita ƙasa ɗin akwai lafazin da ya zo a sahihu muslim النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الله تبارك وتعالى سماواته ألا ذلك سمنسا وأرضه لكسنسا بيده لهنسا kaga wannan riwayar tana nuna Allah zai rike sammai da kasashen gaba ɗaya da hannu guda saboda ka riwayoyin sun zo daban-daban daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul Allah madaukaki zai ce anan maliku ni ne mai mulki wa yakbibu asabi'ahu wa yabsutuha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai damƙi yatsunsa kuma zai shimfiɗa su haka manzo Allah ya faɗa yana cewa alal maliku ni ne mai mulki wato Allah zai damƙi yatsunsa Allah zai buɗa su kuma yana cewa ni ne mai mulki Abdullahi bin Umar ya siffanta yadda manzo Allah yake maganar a lokacin da yake karanta wannan wannan aya wato saboda girman maganar Allah saboda girman wannan aya lokacin da manzo Allah yake faɗa wannan magana Abdullah bin Umar yake sai mimbarin yana kadawa yana motsi yana girgiza har ina tsammanin manzo Allah zai faɗo daga kansa saboda kawai an iso ga wannan aya da take magana akan girman Allah subhanahu wataala hatta nazartu ila al-minbar Abdullah bin Umar yake sai da na kalli minbari ya taharraku min asfali shay'in min ta kasan mimbarin yana motsi yana kadawa yana girgiza hatta in yana kula har cewa nake to yanzu kam ba makawa saqitun huwa bi rasulillah wannan mimbari zai kada annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mimbari ya kasa tsayuwa wuri guda yana yana wato motsi yana kadawa da manzo Allah ko manzo Allah bai faɗi ba amma saboda manzo Allah yana faɗin abinda Allah zai faɗa mimbarin ma ya kasa nutsuwa saboda girman Allah manzo Allah ya faɗi abin da Allah zai faɗa a ranar da ya naɗe sammai da ƙasa anal maliku ni ne ne mulki mimbarin da manzo Allah yake kai wallahi ya kasa nutsuwa sai ya zamu saboda girman maganar Allah subhanahu wa ta'ala wannan riwaya tana sahih muslim bayan hadisin abdullahi bin umar akwai hadisin abu huraira yana sahih bukhari wanda yake cewa sabitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah ya kula yana cewa ya qabidu Allah ta'ala al-arba Allah zai damki kasa wa ya as-sama'a bi yamini kuma Allah zai nade sama da hannunsa na dama ثم يقول سيدي انا الملك ني ne mulki aina mulukul ardi ina masu mulkin kasa babu mai amsa saboda lokacin babu wata halitta mai rai sallahu subhanahu maliku yawmiddin saboda haka yasa aka samu wannan aya ta suratul fatiha Allah shi ke da mulki a ranar hisabi har yanzu shi ke da mulki amma yanzu an dan san maka irin mulkin zaka dan gwada iko amma a wannan ranar wallahi babu mai cewa a yi banda Allah don haka ita ake cewa maliki yau mutum mai mulki a ranar hisabi har yanzu shi yake da mulki amma ya dan san maka don haka tun da akwai musharaka ba ba a cewa ya ke banta da wannan amma na hisabi shi ne abin alfahari wato shi ne abin jinjinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala me yasa la yunazihu fihi ahadun min mulukil ardh saboda mulki na lahira babu wani mai ja da Allah a kansa duk wani wanda ya samu mulki a duniya bai jayayya da Allah game da mulkin lahira wannan ta zama sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya saka a cikin suratul Fatiha aya ta hudu idan kana karanta Fatiha za ka iso ga wannan da'iman maliki yawmiddin Allah shine mai mulki a ranar hisabi bai tsaya haka ba suratul an'am aya ta 73 nan ma yake wa lahul mulku yawma yunfakhu fi suri Allah ke da mulki ranar da ake busa cikin kaho a suratul hajj aya ta 56 fa al mulku yawma idhin lillah yahkumu bainakum Allah madaukaki yace a mulki a ranar tana ga Allah shi zai hukunci tsakanin mutane a suratul furqan aya ta 26 al mulku yawma idhin al haqqu lirrahman وكان يوما على الكافرين عصيرا a wannan rana mulki tana ga Allah kawai mulki yana ga Allah kawai amma sai a bambanta maka mulkin Allah ba irin na mutane ba ne mulkin Allah yana cike da tausayi yana cike da jin kai sai aka ɗauko sunan ar-rahmanu aka sa a daidai wurin a ranar da babu mai mulki sai Allah to amma siffar da ta fi dacewa a yi wa Allah da wannan rana ba ta kasaita ta ƙarfi ba ne ba sai aka ce al-mulku yawma idhin al-haqqu lirrahman gashi ranan babu mai tarayya da Allah a mulki amma kuma sai aka ce ya rahama da bai tausayi ya gwada cewa a ranar ma Allah madaukaki zai yi tausayi zai yi jin kai ga bayan sa Allah ka samu na shi amma yake wa kana yawman alal kafirin asira amma ga kafirai ba rana ce mai wahalar gaske a suratu ghafir aya ta goma sha shida yawma hum baliduna la yakhfa ala allah minhum shay'un liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar kaga wurare da yawa cikin alqur'ani Allah ya tabbatar mana a ranar hisabi babu mai mulki sai Allah subhanahu wataala don haka yasa ya zama siffa gare shi ke fakiya ya zama abin wato yabo ga Allah tabaraka wataala wanda yana cikin abin da yasa ake cewa dan adam baya gane girman Allah saboda mai rashin la'akari da waɗannan abubuwa ibnu kasir ya yi magana game da sifofin Allah subhanahu wata'ala a wannan aya ta suratul al-an'am da muke karantawa yace wa qad warada hadithun kathira muta'allika bi hadhihi al-ayati al-karima idan ka ji ana magana game da siffar Allah shi Allah madaukaki yana da hannu yana da yatsa yana da dama yana da hagu الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف عقيدة المجبات عقيدة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة تابعي تابع تابعين هو إمرارها كما جاءت idan ka ji an ce Allah yana da hannun dama yana da yana da hannuwa biyu Allah madaukaki yana da yatsa to in ka fassara sai ka wuce min gairi tafiyin karka kamanta wala tahrifin kuma karka musanta kar ka kamanta hannun Allah ɗin ko yatsar Allah sannan kuma kar ka musanta ko ka canza wannan kalma ka ba ta wata ma'ana wannan ita ce da sama saboda ne saboda Allah da kansa ya faɗa kuma haka Annabi ya faɗa sahabbai suka tabbatar da wannan Ibn Qayyim Jawziya littafin sa Muktasar Fawaid Mursala mujallad bi shafi 171 yayi magana yake cewa warada lafdhu liyadi fil qur'an wa sunnah wa kalam sahaba wa tabi'in fi aktsari min mi'ati mawdi'in yace Allah yana da hannu wannan ba abin mamaki bane yace hujja ta fi dari hujja ta fi dari daga alqur'ani zuwa ga hadisi zuwa ga maganar sahabbai da tabi'ai za ka karar da hujja sama da guda ɗari da ke tabbatar da lalle babu shakka Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannu idan aka ce Allah yana da hannu tabbas yana da hannu amma wani irin hannu dan ba kai ta ba saboda ba abin da ake kamata Allah da shi amma tun da ya ce zai kama kasa Allah subhanahu wa ta'ala zai kama kasa zai danki kasa da hannunsa to kai waye da zaka canza wannan kalma maimakon ya ce da hannunsa ka boye ka ce bai da hannu kaga ka musanta abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba aqidar salaf bane Allah zai kama duniya da hannunsa sai ka tabbatar da wannan yaya hannun yake wannan ba mu sani ba laisa ka mislihi shay'un ba abin da ake iya misalin Allah da shi a duniya amma dole ka gaskanta abin da manzo ya faɗa Allah yana da hannu Allah tabaraka ta'ala zai damke duniyar nan kasar da muke kai zai damke ta ranar kiyama ka gaskanta wannan wanda shine tafarkin sahabbai zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'in yace wurudan mutanawwi'an bima yadullu ala anna hayatun haqiqa hannu da ake magana cewa Allah yana da shi haqiqa haka din sannan an samu siffa na al-infaq Allah yakan danke abu da hannunsa wa tsayi Allah yakan nade wani abu da hannunsa wal qabdi Allah yakan rike wani abu da hannunsa wal basti Allah yakan shimfida wani abu da hannunsa wannan ya cikin alqur'ani ya zo cikin hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallam a in kama koma ga wasu hadisai suna ke cewa alkhalqu bil yadayn hatta cikin alqur'ani Allah ya halicci annabi Adam da hannuwansa wannan ya faɗa mana وكتب التوراة بيده سنة إنك كما ربط التوراة شما يرد في حديث شواء الله سبحانه وتعالى يربط التوراة هنوتا وغرس جنة عدن بيده يا يا شيء إتاتوا جدا الجنة الله يا شيء إتاتوا جدا الجنة كعدن عدن يا شنتا لهنوتا وقوف العبد بين يديه وكون المستقيم أن يمينه أرانا الحسابي ولم تكي آدلتي masu mulki da suka yi adalci za a aje su kan mimbari ta dama da Allah wannan yanzu cikin hadisi ingantacce qiyamu rasulullah yawm al-qiyamati ay yaminihi manzo Allah zai tsaya ne ta daman Allah subhanahu wataala a ranar kiyama sannan hadisi ya tabbata mana Allah yana karban sadaka da hannunsa na dama sannan lokacin da ya gama halitta Allah ya rubuta wani littafi Allah rahmatahu taglibu gabahu rahmatsa tarin jayi fushinsa to dalilan suna nan da yawa in ka duba littafinsa muktafaru sawa'iqil mursala hujjoji sun fi ɗari daga alqur'ani zuwa ga hadisi zuwa ga maganar sahabbai da tabi'ai saboda haka cewa Allah yana da hannu wannan gaskiya cewa Allah yakan damki abu yakan nade wani abu yakan shimfiɗa Allah madaukaki yakan rike wannan duk ya zo cikin hadisai ingantattu babu makawa kai amma ba ka siffanta wani abu daga cikin waɗannan ayyuka wannan ita ce aqidar salaf ba ka siffanta za ka tabbatar da abin da manzo ya faɗa amma ba za ka siffanta ba me yasa ba a siffantawa saboda Allah madaukaki ya kore samuwar misali gare shi a duniya haka ibn al-usaymin ya faɗa shi ma a littafin sa da ke magana akan sifofin Allah al-qawaid al-mutlaq fi sifatillahi wa asma'ihi husna shafi na 30 yace min sifatin Allah ta'ala daga sifofin Allah akwai al-akhdhu riqewa wal imsak damqa wal batsh ila ghairi zalika min sifat fa nasifu Allah ta'ala bi hadhihi sifati ala al-wajh al-warid duk abin da yake cikin hadisin manzo Allah game da sifar Allah sai mu tabbatar da shi wannan ita ce aqidar ahlus sunna akwai littafi musamman wanda ke magana game da sifofin Allah wadanda suka zo cikin alkitabu was sunna littafin da ake kira sifatullah azza wa jalla warida fil kitabi wa sunna littafin Sheikh Alawi ibn Abdul Qadir As-Saqqaf shafi 430 littafin yana da muhimmanci yayi magana game da sifofin Allah waɗanda suka zo cikin Alqur'ani da hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma bayanin aqidar salaf akai to anan Allah yana so mu kimanta girmansa akwai bukatar ka san girman Allah kimar girman Allah don haka ba a ba a siffanta Allah da kankanta na ba zai ba sai dai a siffanta Allah da girma yanda ibnu kasir yake cewa wa huwa al-azim la a'zama minhu Allah shine mai girman da babu abin da ke da girma sama da shi don haka ba a siffanta Allah da na ƙasa la kankanta na ƙasa ne ɗaukaka kuwa kamala ce ga Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin abin da ke bayanin girman Allah na ba bayanin Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud yace bayna sama'i dunya wallati taliha kamtu li'ati amin tsakanin sama ta kusa da saman da take bin bayanta tazaran shekara 500 tafiyar shekara ɗari biyar ne wanda wanda zai abinda zai nuna maka cewa hadisin annabi ya tabbata har yanzu hadisi da kuma ayar alqur'ani sun tabbata cewa abinda suka faɗa har yanzu gaskiya ne ba a samu akasin shi ba shine har yau duk kwarewar bature duk zurfin bincikensa har yanzu bai gano na'urar da za ta ga ƙarshen sama ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata mana cikin alqur'ani saman nan tana da girma ayar alqur'ani ta tabbata mana haka Abdullah bin Mas'ud yace tazarar da ke tsakanin sama da wata tafiya shekara 500 sai yace wa baina kulli sama'in kuma ba ma tsakanin sama ta ɗaya da sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu ba tsakanin sama da wata saman da ke wato kusa da ita tafiya shekara 500 tsakanin sama ta ɗaya da sama ta biyu sama ta biyu zuwa sama ta uku har a je sama ta bakwai tafiya shekara ɗari biyar ya ce wa junubu kulli sama'in masiratu khamsi mi'ati amin wa baina sama'i sabi'a to idan an je sama ta bakwai fa idan aka je sama ta bakwai tsakanin sama ta bakwai wa bainal kursi da abin da ake kira al-kursi khamsi mi'ati amin shi ma shekara ɗari biyar daga sama ta bakwai zuwa ga kursi sannan tsakanin kursiyun wa bainal bayi akwai ruwa akwai wani ruwa da ke sama da shi shi ma ta je shekara ɗari biyar abdullahi bin masud ya ce to wal arshu fawqa al-ma'i al arshin Allah yana saman wannan ruwan sai ya ce wallahu fawqa al shi ko Allah yana saman al arshi wala ya'fa alayhi shay'un min a'malikum amma duk da haka abdullahi bin masud ya ce ba abin da ya ɓuya ga Allah game da ayyukan kaga an gaya ma tazarar da ke tsakanin ka da shi ko in kana bukatan isa a wata na'ura to aiki na gare ka wanda yake akwai jirgin da zai shiga Allah kaga tafiya tana da nisan gaske a tunanin irin da da saboda daga nan zuwa sama ta farko ma har yanzu ku gane karshen ta ba sai aka ce ai shi universe is, is expanding universe fa ƙara faɗi yake ko da yaushe ba ya aka yi kace kasan yana ƙara faɗi kai da baka yi ta ƙarshen gini ba ya aka yi ka gane ginin na ƙara faɗi Allah ya sa mun gane ai sai ka san faɗin abu kafin kake cewa ya ƙara faɗi ko wanda bai san faɗin sama ba ya aka yi san yana ƙara faɗi la maimakon ya ce na yi ƙarya har yanzu ban gane ƙarshen samaniya ba sai ce a'a sama kullum ƙara faɗi take wato sai ya iso nan sai ga kuma akwai tafiyar gaba har yanzu sai ta kaga ta ƙara budawa ko kuma ba haka bane saman tana nan yanda take amma tafiyar ka ne bai kai ka je karshen ta ba ku surar ta girman Allah yan uwa shi da Allah ya ce wa ma qadarullah hakka qadri mutane ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a girman kimanta ba kuma wannan magana ta Abdullah ibn Mas'ud tana cikin littafan malaman sunna littafan da malaman sunna suka rubuta na aqida duk littafan aqida na zamanin farko in ka duba zaka gani kamar misali sharh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaa da littafin al-imam al-bayhaqi al-asma' wa sifat da littafin al-imam ad-darimi ar-raj'u al-jahmiyya da littafin ibn khuzaimah kitab at-tauhid waɗannan littafai ne na aƙida na malamai na zamanin farko ba malamai ne yanzu ba haka ma malamai da suka zo daga baya kamar ibn qayyim al-jawziya yana da littafi isma'ul juyush al-islamiyya yana da littafi mukhtasar tawaiq al-mursala a mujallal bi shafi 210 ga kuma littafin zadul ma'ad zadul ma'ad yayi magana akai waɗannan duka littafan sun tabbatar da gaskiyar maganar abdullahi bin mas'ud duk da cewa maganar bai jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba maganar ba ta manzo Allah bace amma maganar babu shakka ta tabbata daga Abdullah bin Mas'ud wannan dalili yasa Ibn Uthaymeen yake cewa Abdullah bin Mas'ud ba zai faɗi magana irin wannan da ka ba akwai tabbacin ya ji ta ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka duba majmu fatawa na ibnu taymiya mujallal na shida shafin dari biyar da tamanin da ɗaya don haka yasa malamai suke kafa hujja da maganar Abdullah bin Mas'ud akan cewa duk halittar Allah babu halittar da tafi al'arshi girma babu saboda wannan magana ta Abdullah bin Mas'ud al'arshi saqful makhluqati kulliha idan ana maganar rufi shine saman ɗaki to rufin halittun Allah gaba ɗayan su al'arshi wa a'laha idan ana idan ana maganar halittar Allah da tafi ɗaukaka al'arshi wa a'zamuha halittar Allah da tafi girma al'arshi to don haka yasa malamai suke cewa al'arshin Allah ya fi komai girma sannan ya kewaye dukkan komai hatta ibnu kasir ya yi magana a kansa farkon littafin al-bidayah wa nihaya saboda magana game da halittun Allah suka fi girma wanda ya kawo al'arshi a ciki sharh al-aqidah al-tahawiyya al-imam al-tahawi yayi magana kai da haka ibnu abdul izz al-hanafi yayi sharhi akan wannan yake tabbatar da cewa duk halittun Allah babu abin da ya kai girman al'arshi al'arshi al'arshi daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala don haka yasa da shi Allah da ya maimaita waɗannan ayoyi da muka karanta wa ma qadarullaha hatta qadri ya maimaita su ya faɗa a suratul an'am wa ma qadarullaha hatta qadrihi ya sake maimaita mana a suratul zumar ya faɗa saboda ne saboda mu kiyaye mu lura da cewa sanin girman Allah abu ne muhimmi wanda yana sa ka ka ji tsoronsa ka san girman Allah yana sa ka ji tsoron don haka yasa maimaita wurare uku cikin alqur'ani suratul an'am aya ta 91 suratul hajj aya ta 74 da suratul zumar aya ta 67 me yasa aka maimaita su saboda mu san girman Allah wannan dalilin yasa ake cewa a duk cikin alqur'ani babu ayar da ta fi girma kamar ayatul kursi babu ayar da ta fi girma a cikin alkur'ani kamar ayatul kursi wannan ya zo cikin labarin wato ubayy bin kab al-ansari wanda yana tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maza Allah tambaya ay annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya ayu ayatin fi kitabillahi a'zam manzo Allah ya tambayi ubayy bin kab ya kai ubayy a littafin Allah wata aya ce ta fi girma قال سي أبي بن كعب يا الله ورسوله أعلم أما لما نوك كم ثاني فردد هذه الآية الذي يتنك ميمي تتنبين أبي بن كعب يلا كميمي تاوى أبي بن كعب يا باشي أمسا يتي أما لما نوك كم ثاني نومالي idan sahabi ya faɗi haka manzo Allah sai ya shiru galibi annabi yakan yi tambaya ga sahabbai idan ba su ta amsa ba za su ce Allahu wa rasuluhu a'lam suna faɗa ko annabi zai shiru amma a wannan karo ubay bin kaf ya annabi ya tambaye shi wata aya ce a alqur'ani ta girma yace Allahu wa rasuluhu a'lam amma maza Allah bai dakata ba faraddada ha miraran miraran maza Allah ya kake tambaye shi kaga ya nuna wancan an tabbata gamsar da annabi ba wato kamar Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma ubayyu ka san amsa shi yasa annabi yake ta maimaita tambaya duk da cewa ubayyu bin ka'ab ya ce masa Allahu wa rasuluhu a'lam ubai ya ce to tun da na ga ya sake maimaita tambaya din akai akai sai na gane yana tabbatar da ni ma kaina na san amsa saboda haka sai ubai ya ce ayatul kursi ayat da tafi girma a cikin alqur'ani ita ce ayatul kursi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace li yahlika al-ilmu abal munzir ina jinjina maka game da ilimi ya kai baban al-munzir kaga manzo Allah ya tabbatar da amsa kenan gaskiya ce ina jinjina maka game da al'amarin ilimi wato Allah ya baka ilimi tunda har ka iya sanin wannan amsa ayar da ta fi girma cikin alkur'ani ita ce ayatul kursi malamai suke cewa wannan ya ba mu misali da cewa ba laifi ba ne malami ya yi tambaya ga ɗalibinsa duk da cewa bai taɓa karantar da ɗalibin ba baka taɓa koya ma ɗalibi abu ba amma sai kamar tambaya tambayar taka ba ta kure shi ba ne ta gwada kaifin basirarsa ne zai iya amfani da hankalinsa ya baka amsa ko da cewa bai taba sanin amsar ba kaga ya nuna babu laifi don an yi wa ɗalibi tambaya akan abin da ba a koya masa ba saboda ubayyu ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ubayyu tambaya akan abin da bai taɓa karantar da shi ba amma kuma ubayyu bin kab da ya bada amsa Allahu wa rasuluhu a'lam annabi sallallahu alaihi wasallam bai dakata ba faraddada ha miraran ya dinga maimaita wannan tambaya kaga yana gwada cewa ni dai ina son ka gaya min fahimtar ka wannan ya nuna cewar babu laifi dan an fassara alqur'ani da fahimta Allah ya mu gani saboda yana tambayar sa a littafin Allah kaf wace aya ta fi girma kaga ana magana ilimin alqur'ani kenan ubay bin kaf yace Allah ya sani da manzon sa kenan da za a fassara alqur'ani da maganar Allah ko maganar manzon Allah amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nashi don haka sai yace ayatul kursi kaga ya tawili ya ya saka fahimtar sa a cikin alqur'ani ya saka fahimtar sa cikin alqur'ani amma tunda fahimtar ta dace saboda haka manzo Allah sai ya jinjina maka don haka akiyata malamai suke cewa matakin farko na fassara alqur'ani maganar Allah a fassara maganar Allah da maganarsa mataki na biyu a fassara ayar alqur'ani da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam mataki na uku shine fassarar alqur'ani da maganar sahabbai a nan take annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa inna laha lisanan wa shafatayn ayatul kursi tana da harshe tana da leɓɓa guda biyu tuqaddisu al-malika inda saqil arshi tana tsarkake Allah tana tsarkake Allah mai mulki a daidai kafan al'arshi ayatul kursi tana da harshe tana da laifi guda biyu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ma ya faɗa sai da ya rantse da Allah saboda ba abin da ya gagare Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana silsilatu sahiha hadisi na dubu uku da ɗari hudu da goma wannan yana nuna cewa ayatul kursi tana da girma saboda ne saboda magana akan al-kursiyyu الكرسي إن الله يتي وسع كرسيه السماوات والأرض كرسي الله يا يفادن سمي لكتا باقي على الأرش با كرسي الله يا يفادن سمي لكتا kaga saboda wannan bayani na girman Allah ya sa cikin Alkur'ani babu aya da tafi da tafi ta girma me yasa babu aya da tafi ta girma saboda aya ce da take wato kimanta maka girman Allah mahaliccinka aya ce da take kimanta ma girman Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani don haka yasa babu aya da tafi ta Abdullah bin Abbas yana fassara yace al-kursi nan da aka ce fadin sa yayi sammai da kasa a cikin alqur'ani Abdullah bin Abbas yace mawdi'ul qadamaini wurin tawayen Allah tabaraka wataala ne wal arshu idan aka ce kursiyu wurin tawayen Allah mawdi'ul qadamain idan Abdullah bin Abbas kursiyun nan wurin tawayen Allah subhanahu wataala ne to al arshin kuma fa yace wannan al arshin Allah subhanahu wataala la yuqaddiru ahadun qadarahu babu wani mutum babu wata halitta da za ta iya kimanta maka girmanta al arshin Allah kan babu wani mutum babu wata halitta da za ta kimanta girmanta kaga wannan fasaran sahabi ne Abdullah bin Abbas kursiyu wurin sawaye Allah subhanahu wataala to idan aka ce kursiyu yayi fadin sammai da kasa to sannan aka zo kasa din kuma anan kake ko to kursiyun Allah subhanahu wataala yayi fadin sammai duka da kasa bari a kai ga al'arshi bari a kai ga Allah da ke saman al'arshi ibn kasir a littafin al-bidayah wal nihaya مجلد فرق شافي لا قوم شافي يشي ومحفوظ هذا هذا الكلام محفوظ عن ابن عباس وان مجلد ان كياي عبد الله بن عباس باب شكا يا فدا عبد الله بن عباس صحابي النبي صلى الله عليه وسلم باب شكا يا فدا يشي كرسيو shine wurin tawayen Allah subhanahu wa ta'ala sai dai magana ta tsaya mawqufun alai babu inda ya jingina ta ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mukhtasar al-ulu na al-Imam Zahabi kuma labarin ya tabbata babu shakka hadisi na 45 cewa Abdullah bin Abbas kursiyu wurin tawayen Allah wannan ya tabbata Abdullah bin Abbas ya faɗa wurin tawayen Allah amma ba ka iya siffanta shi sai dai Allah ya maka bayanin girmansa wasi'a kursiyuhu samawati wal arba lalle Allah yana da wani abu da ake kira al-kursiyu menene al-kursiyu Abdullahi bin Abbas yace wurin sawayen Allah ne to girman al-kursiyu din nan fa wasi'a samawati wal arba yayi fadin samai da kasa to wannan fasara Abdullahi bin Abbas kuma ba shi kadai ba an samu fassarar Abu Musa al-Ash'ari shi ma ya fassara al-kursiyu da wannan kalma yace al-kursiyu mawdi'ul qadamayn kursiyun nan wuri ne na sawayen Allah subhanahu wa ta'ala wa lahu aqiqun ka aqiqir rahli yace kuma kursiyun nan yana da wani kara kamar yadda ka san sirdi da ake dorawa kan raƙumi yake kara shi ma yana wannan kara saboda haka kursiyun Allah subhanahu wa ta'ala wato da ake magana akai wurin sawaye wannan ya samu fassaran Abdullah bin Abbas da kuma Abu Musa al-Ash'ari waɗanda dukkan su sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisin Ar-Rabi'u wanda ya bada labari yana cewa lamma nazalat wa ti'a kursiyuhu samawati wal arda lokacin da ayan nan ta sauka ta suratul baqara ayatul kursi yace lokacin da ta sauka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukake ce wa a kursiyuhu samawati wal arda kursiyun Allah yayi fadin sammai da kasa lokacin da Allah ya faɗi wannan qala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabban annabi suka ce ya rasulullah ya rasulullah hada kursi wannan fa ana maganar al kursi ne wasi'a samawati wal arda kursiyin Allah ya yi faɗin sammai da kasa fa kaifa al'arshi to ina kuma bayani game da al'arshin Allah shi kuma yaya girman sa yake shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma qadarullah haqqa qadrihi mutane ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba ashe duk irin yanda zaka kimanta girman Allah sai dai ka kamanta amma baka kaiwa karshe illa iyaka zama kai sa malamai suke cewa babu abin da ya fi Allah girma babu abin da ya fi al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala girma bare kuma Allah kansa don haka yasa ba a siffanta Allah da kankanta sai dai da daukaka wa ma qadarullah haqqa qadrihi mutane ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba idan kana so ka san girman Allah sai ka dubi girman kursiyu da kuma girman al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala wannan ma a takaice kenan ibn qayyim jawziya a littafin madarij saliki a mujallar da shafi na ɗari hudu da tas'in da biyar yana magana game da matsayin girmama Allah matsayin girmama Allah girmama Allah yana da matsayi babu shakka me me abin da ke nuna maka cewa girmama Allah yana da matsayi yace fa ala qadrin ma'rifati yakunu ta'zimu rabbi ta'ala fil qalbi girmama Allah yana da muhimmanci saboda wannan magana cewa wa ma qadarullah haqqa qadrihi mutane ba su kimanta girman Allah yadda ya cancanta ba kuma cewar saninka game da girman Allah shi ke nuna wato bi qadrin ma'rifati yakun ta'zimur rabbi ta'ala fil qalbi gurgudan saninka game da Allah gurgudan yadda zaka girmama Allah a cikin ranka yace wa a'rafu an-nas bihi wadanda suka fi kowa sanin Allah ashadduhum lahu ta'zima zaka fi zaka same su su ne suka fi tsananta girmamawa ga Allah wa ijlalan da ɗaukaka shi wanda ya san Allah to babu shakka ya fi tsoron Allah ya fi girmama Allah da haka idan ana maganar wanda ke da ilimin yanda girman Allah yake to dole za a samu tsoron Allah da ke zuciyarsa ya fi na wanda bai da ilimin wannan ilimin ibn kan yace wa qad zamma Allah ta'ala man lam yu'azzimhu hatta 'azamatihi waɗannan wurare guda uku a cikin alƙur'ani Allah yana kushewa ne yana aibantawa ga duk mutumin da bai girmama shi yanda ya cancanta a girmama shi ba wala arafahu haqqa ma'rifati haka wanda bai san Allah yanda ya cancanta a kan shi ba wala wasafahu haqqa sifatihi wanda bai siffanta Allah yanda ya cancanta a siffanta shi ba wa aqwaluhum taduru ala hadha yace wannan maganganun malaman sunna duka akan haka suke gudana don haka malaman sunna suna cewa waɗannan ayoyi suna karantar da mu muhimmancin girmama Allah subhanahu wataala don haka da'iman ka rika tunanin girman Allah a zuciyarka sanin girman Allah nan shi zai sa ka ji tsoron Allah fiye da komai amma idan ba ka tunanin Allah yana da girma to babu shakka ba ka tsoron sa tunanin girman Allah ka rika surantawa a ranka wannan yana sa mutum ya ji tsoron haɗuwarsa da Allah subhanahu wata'ala idan aka ce ga yanda Allah yake girman sa kaga wannan zai baka tsoro ka gane kai ba komai bane duk abin da ka samu a duniya ah, baka kai wasu daga cikin halittun Allah ba bare a ce ka samu ɗaukaka irin ta Allah shi kansa don haka ka ɗauki kanka a matsayin bawa saboda me kai baka da girman da Allah ke da shi saboda haka yasa malamai suke cewa waɗannan ayoyi wato suna mana ishara ne da mu yi kokari mu ga muna kimanta girman Allah subhanahu wataala a cikin rayukanmu a ibadar mu a mu'amalar mu wanda shi ke sa a samu tsoron Allah waɗannan gurare guda uku waɗanda Allah subhanahu wataala ya kushe makajirai waɗanda ba su kimanta Allah yadda ya cancanta a kimanta girmansa fadalla zalika ala annahu yajibu ala al-mu'min an yaqdura Allah haqqa qadri wata fasara au kai wata kira ma da ke cewa wa ma qaddaru Allah wa ma qaddaru limakon wa ma qadar wato tunda Allah ya kushe makafirai saboda ba sa kimanta girmansa to sai zama ishara ne ga mumini wajibi ne ga mumini ya kasance yana kimanta girman Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ransa ka rika tunanin girman Allah ka rika aunawa ka dubi girman duniyar nan gaba ɗayanta kuma ba ita kadai ba Allah muka ce ce kasashe guda bakwai Allah zai danke su a hannunsa guda wata wata riwayar ma ta ce zai dora su akan yatsunsa guda a ranar kiyama haka ka dubi girman wannan wanda ya halicce ka sannan ka auna da saba ma irin wannan babba ka saba umarninsa kaga wannan zai kara maka tsoron Allah zai kara maka tunanin haduwarka da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa malamin ke cewa wajibi ne isharar da Allah ya mana da ita waɗannan ayoyi guda uku kenan haka ibn taymiya ya faɗa shi ma a littafin asarimul maslul asarimul maslul wanda ya akan hukuncin wanda ya yi ridda a shafin dari uku da saba'in da biyar yace yana bayani game da girman Allah subhanahu wa ta'ala yace fa man i'taqada al-wahdaniyya fil uluhiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala idan ka kudurta Allah ɗaya ne ka yarda Allah ɗaya ne والرسالة لأبده ورسوله كايدا ده منزل النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام كايدا الله ديني كايدا ده منزل الله أما كما بكذيو بايا ده جرم باوا جعلم با ده جرم باوا النبي صلى الله عليه وسلم با الذي هو حاله في القلب يظهر أثره على جوارحه hali ne da zuciya kawai ke samu girmama Allah abu ne wanda ke zuciya ba a ganin sa jiki a zuciya ne za ka girmama Allah to amma tasirinsa yana bayyana a gaɓuɓɓanka za a ga tasirinka domin idan ya zama a zuciyarka kana girmama haɗuwarka da Allah to babu shakka a gaɓuɓɓan cikinka za a ga alama za a ga alama kana kokarin ibada saboda kusantar Allah idan zuciya ce kana kokarin sarrafa ta saboda neman yardan wannan saboda ka kimanta lalle Allah yana da girma kana tsoron ran da za ku haɗu da shi saboda haka duk abin da zai samar maka yardanka za a yi za a gani a jikinka abinda ibn taymiya yake faɗa yace girmama Allah a zuciya yake amma tasirinsa yana bayyana a gaba idan kana girmama Allah to babu shakka a gabanka za a ga tasiri ba zai yiwu a ce ka yarda da Allah subhanahu wataala ka yarda da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma rayuwarka ba irin ta masu son Allah da son manzon Allah ba ka ga nuna cewa zuciyarka babu girmama Allah Allah ka kare ka saboda haka yasa yace bal qaranahu al-istighfaf wa at-tasfih wa al-izrar bil-qawl aw bil-fi'l ibn taymiya ce in dai zuciyar bawa ba ta dauke da girmama Allah in dai a zuciyarka ba a girmama Allah to tabbas in ma ta harshenka za a gane saboda faɗin magana wanda Allah bai yarda da ita ba ko kuma ta jikinka za a gane saboda aikata wani abu wanda yake nuna raini ga Allah tabaraka wa ta'ala yace kana wujudu zalika li itikadika adamihi to idan ya zama kai asali ka yarda da Allah ɗaya ne ka yarda da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma babu girmamawa ga Allah a zuciyarka yace to wannan aqidar taka da ita da babu duk ɗaya ne domin duk ibadar da babu girmama Allah wannan ibada ba ta da tasiri tilas a samu girmamawa ga Allah subhanahu wataala kafin wato ya zama mutum ya ya ya ci riba wajen tsoron Allah da girmamawarsa da wajen ibada da yake aikatawa to ayar Allah subhanahu wataala yana cewa iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in ba su girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba lokacin da kafirai suke cewa ai Allah bai saukar wa dan adam wani abu ba Allah bai saukar da komai ga mutum ba qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa ka tambaye su Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi shine a taura nuran littafin da ya zama haske wa hudan linnasi kuma shari'a ga mutane taj'alunahu qaratisa wanda kuke rubuta shi a warkoki daban-daban tubudunaha ku bayyana wasu warkokin wa tukhuna kaseera kuma ku koye wasu kamar yadda malamai suke fassarawa yato an yaktubunaha min alkitab al-asli asali littafin a taura yana da saboda haka sai malaman yahudu sai da su kwafi abinda suka ga dama sai su danyi kwafi a wasu warkoki sai su zo da shi su nuna amma ba za su nuna wasu wasu wuraren ba يحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون su canza abin da yake asalin a taurarin ko dai su canza ko ma su goge wannan yahudawa kenan kamar game da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a cewa Allah shi ya saukar da taura ga annabi Musa alaihi salam wa ullimtum ma lam ta'lam kuma an sanar da ku abin da ku sani ba antum wala aba'ukum da ku da iyayenku yanzu idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗi wata magana da mu ba mu santa ba kakannin mu ma ba su santa ba amma annabi ya faɗa kai ka san cewa wannan wanda ya faɗi maganar nan yana da yana tare da Allah mahalicci don Allah shi ya san jiya ya san yau ya san gobe saboda haka idan aka samu annabi da ya ba ku labarin gaibi to dole ne wannan annabi kai ka sani Allah ne ya aiko shi yace kulillah ka ce Allah shi ya saukar da wannan littafi sun mazarhum fi khawdihim yal'abun sannan ka kyale su a cikin sharholiyarsu suna wasa wato ka kyale su a cikin jahilcin su a cikin batan su ba sa girmama Allah har ajalin su yazo me take aya ta gaba وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق لما بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهذا وهذا كتاب أنزلناه مبارك Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma wannan littafin mu muka saukar da shi kamar yadda Allah ya saukar da taura Allah ne ya saukar da Al-Qur'an mubarakun littafi ne wanda Allah ya saka masa albarka musaddiqun مصدق الذي بين يديه yana gaskanta littafin da ya wuce ta gabansa littafin da ya gabace shi wato shine littafin at-taura alqur'ani yana gaskanta magana da ta zo cikin at-taura wa litunzira ummul qura kuma don kai gargadi ga uwar alkariyu mutanen makka yana daga cikin sunayen makka ummul qura kai gargadi ga mutanen makka wa man haulaha da mutanen da suke jewayen makka kaga kenan sauran yan adam سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم sauran 'yan adam larabawa da sauran kabilu su suke kewayen makka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai gargadi ga mutanen makka da shi alqur'ani kuma kai gargadi ga waɗanda ke kewayen makka wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi waɗanda ke imani da lahira za su yi imani da alqur'ani wa hum ala salatihim yuhafizun kuma su za a tarar da su masu tsarewa ga sallolin su don mutumin da ke imani akwai ranar haɗuwarsa da Allah za a samu yana kulawa da sallah yana kulawa da sallah wanda sallah alama ce da take nuna kana tsoron Allah kana tsoron ranar da zaka haɗu da Allah subhanahu wataala wa man ablamu mimman ittara وقد أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في ربهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابا مثل ما كنتم تقولون على الله ذكر الحق وكنتم على آياته تستكبرون
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وآية ذلك في يد وأن يكفر قرية جنجنا تقى الله مهل الشنسة مهل الشنسة وأن الله شيء كاوك الدنيا أي مكة كوني باب وأن تقى يا داكي في وقرية في وأن الله سبحانه وتعالى يقول إذا أنا بكم أظالم وآية وأن ظالم شيء أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء كوكو يشي أن وحي الحالي بقى مكة وحي كومي بقى fata abin da Allah yake nufi wa ya fi zalunci akwai wanda ya Allah ƙarya istara Allah kaziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un koko yayi da awar annabci ya yarda da cewa akwai Allah sai kuma ya Allah ƙarya cewa Allah ya masa wahayi shi ma annabi ne wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah da kuma wanda yace zan saukar da irin abin da Allah ya saukar kaga ya kai matsayin Allah shi kansa wanda yake shi zai ma iya yin alkur'ani zai iya tsara duk abin da aka saukar na shari'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut da kana ganin lokacin da azalimai suke cikin tsananin mutuwa gamaratil maut shine shiddatul maut da dai kana ganin lokacin da azzalumai suke cikin tsananin mutuwa wato idan mutuwa ta zo tana zuwa da tsanani wannan yana daga cikin hujjoji da suke tabbatar da wannan gamaratul mauti ya nuna cewa mutuwa tana zuwa da tsanani Allah ka sauke mana sai ce to da za ka ga azzalumai gaba daya ba a yi magana azzalumai guda daya ba ya yi misalin azzalumai guda uku na farkon su mani tara alallahi kaziban na biyun su qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un na ukun su man qala sa'udu bi mithli ma anzalallah waɗannan duka zalumai ne sai duk wanda ya yi ƙarya ya jinjina ta ga Allah ya zalunce shi to kowane irin zalunci Allah ya haɗa shi yace ga yanda azzalumi yake mutuwa wal mala'ikatu basiqu aydihim mala'iku suna shimfida hannuwansu me yake nufi da suna shimfida hannuwa ana nufin mala'iku suna dukansu domin da larabci za ka ce an shimfida hannu ana nufin ana bugu ashe shi mutumin banza in ya zo mutuwa mala'ika har dukansa yana yi kafin ya karɓi ransa Allah ka kare da aka ce ba su ko aidihim mala'iku sun shimfiɗa hannuwansu ana nufin mala'iku suna dukan waɗannan azzalumai azzalumai ake magana umuman dukkan wani wanda ke da siffar zalunci to haka yake mutuwa saboda ka zalunci musiba ne wajibi ne musulmi ya kokari ya nisance shi Allah ka san biya ولو ترى إذ الظالمون في جمرات الموت da dai kana gani lokacin da azalimai suke cikin tsananin mutuwa wal mala'ikatu ba su ko aidihim mala'iku suna shimfiɗa hannuwansu akhriju anfusakum ku fitar da rayukanku da kanku wato dukan da suke yi saboda shi azzalimi lokacin da mutuwa ta zo mara rai baya kan rabuwa da jiki saboda ka gudu yake mala'ika yana so ya kama shi tanan sai ya gudu ya koma gefen nan mala'ika na so ya kama shi tanan sai ya gudu ya koma ta gefen nan ran baya son ya rabu da jikinsa saboda daɗin duniya to saboda haka mala'ika za ta kai ga dole sai ya dake shi kafin ran ya zai fito don haka yasa ala a cikin alqur'ani Allah ya bamu misali da waɗannan ayoyi wurare da dama kamar misali a suratul anfal aya ta 50 da kuma 51 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم da dai kaga yadda kafirai mala'iku suke karɓar rayukansu Allah ke gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yanda kafirai ake karɓar rayukansu ana bugun fuskokinsu da bayansu kaga da duka ake kafin a cire rai a suratul Muhammad aya ta 27 إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما, ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ashe kaga idan mala'ika ya zo karɓar ran azzalimi idan mala'ika ya zo ran karɓar rai na kafiri mutumin banza ran bai so ya rabu da jikin saboda haka sai mala'ika ya kai ga duka kuma dukan ba kaɗan ba dukan ba kaɗan ba shi yasa Allah ya amfani da kalmar ba fitu aidihim a suratul an'am mala'iku suna shimfiɗa hannuwa wato mala'ika sai ya kure sai ya ɗane kafin yake bugu sai ya shimfiɗa hannuwarsa kafin zai daki mutum sannan ran zai fito zai fito daga jikinsa mala'ikan na cewa akhriju anfusakum al-yawma a yau tujzauna azabar dun za a muku azaba za a muku sakayya da azaba ta wulakanci al-yawma tujzauna azabal hun a yau za a muku sakayya da azaba ta wulakanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haqqi ne yasa saboda kun yi ma Allah kariya Allah ka tare mu subhanallah saboda kai ka kariya ta addini ta fi kowace kariya muni ƙarya ta addini ta fi kowace ƙarya mu اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون kun kasance kuna girman kai game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yanda Allah ya faɗa cikin alqur'ani haka ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wato cewa mutumin banza mala'ika na dukan sa kafin ya karbi ransa kuma bayan dukan ma ana masa albishin mara kyau kaga ga duka sannan ga albishin mara kyau akhriju anfusakum sannan ana cewa al yawma tujzauna azabal huni kaga ba a karɓi ba ana duka kuma ana mara albishir za mu karba ko kaki sannan kuma makomar ka wuta ne shi yasa karshen mutumin maza bai da kyau akwai hadisin albara'u bin azib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta yanda mala'ika yake karɓar ran mutumin kware da kuma mutumin banza a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana game da mutumin banza yace inna malakal maut idza jaa al kafira inda ihtibarihi idan mala'ikan mutuwa ya zo makafiri lokacin ajalinsa fi tilka suratul munkara da farko dai zai zo masa ma a wata siffa ce mara kyau zai zo mar a sura mummuna sura abin kyama ba zai zo masa a sura mai kyau ba sannan ga duka da za a yi mai ya kuma yana cewa ukhruji ayyatu hannafsul khabisa ya ke kazaman rai ki fito ila samumin wa hamimin wa billin yahmu sannan in kin fito ga abin da ke jira ki dole za ki fito kuma in kin fito ga abin da ke jira ki ga irin nau'ukan azaban da Allah ya miki tanadi shi za a nan yake cewa a yau mutum zauna azabar huni azabar huni azabar wulakanci in ji Allah subhanahu wataala idan Allah zai ce azabar da za a yi ma waɗannan ta wulakanci to wannan labari ya ban bare kuma yadda hakika na abin zai auku Allah ka tare shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatatafarraqu fi badanihi rai rai na kafiri da mutumin maza da ya ji mala'ika na faɗin haka to sai ya warwatsu maimakon da ya tattara a wuri guda kaga wannan kalmar sai ta tabbatar mana cewa rai ya bambanta da siffan jiki shi rai na dan adam yana iya warwatsuwa yana iya dunkula a wuri guda hadisin wa Allah abin da ya tabbatar mana kenan rai na dan adam yana iya dunkula ya tsaya a wuri guda sannan kuma yana iya warwatsuwa ya warwatsu a sassan jikin ɗan adam da yawa saboda haka zaka samu wani lokaci an yanke hannun mutum bai mutu ba an yanke kafar sa bai mutu ba an wani ma za a fille kansa kuma zaka ga idanunsa da motsi ko bakinsa na magana ko wani abu haka saboda rayukan sun warwatsu a jiki ba a wuri guda suke ba amma idan aka samu inda rai yake a wuri guda to mutum baya motsi idan an tijjararsa Allah ya samu gani فتتفرق في بدنه maza Allah ce sai rai din ya warwatsu a jikin mutum fa yastakhriju laha min jasadihi amma malaikun sai ki shi malaika mutuwa yana zuwa da abokan aikinsa suna da na'ura na ciro rai din ta duk inda rai ya shiga da salon buyansa wadannan malaikun sun sani domin aikin su suna da na'urar da suke amfani da ita wanda suke fitar da rai din daga cikin dan adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana misali da asfafud min asuf kamar rino wanda ake amfani da shi wajen gasa abinci kamar kugiya haka nan take to idan suka jefa a jikin mutum fa takhruju ma'a al-uruq wal asaf idan sun fisgo kamar da kasa ake fisgan kugiya ne idan an fi ji kugiya dole sai ta yi madabba da rauni to haka nan jikin kafiri yake kasancewa don haka yasa idan aka fitar da rai na kafiri to wannan kafirin baya kasancewa siffa mai kyau nas'alullahu salamata wal afiya kaga ya dace da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani a cikin alqur'ani to wannan lokaci ana gaya mar magana mara daɗi sannan kuma ga shi irin yadda ake fitar da ransa daga jikin shi wa inna al-abda al-kafira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace shi mutum idan kafiri ne idza kana fi inqita'in min ad-dunya lokacin yankewarsa daga duniya wa iqbalin min al-akhirah lokacin tinkaran lahira nazala ilayhi min as-sama'i malaikatu sudul wujuhi mala'ikun da za su sako gare shi wasu mala'iku ne masu bakaken fuskoki a ce kaga mala'ikun ma waɗanda ke ɗaukar rayukan mutanen banza siffofin nasu ba masu kyau bane saboda me ya zama daɗin azaba ga shi kafin Allah ka kare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisai da dama waɗannan hadisai kuma duk sun inganta kamar yadda zo cikin sahihu sunan tirmidhi hadisi da kuma silsilatu sahiha hadisi na 2758 saboda haka Allah subhanahu wataala ya bada labarin abinda malaiku suke cewa wa zuqu azaban hariq ku ɗanɗana azaba ta gobara kaga ana karɓar rai ana masa albishin mara kyau ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولا سورة الأنفال haka kuma ya faɗa a suratul al'am zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bi dhallamin lil abid kaga kafiri idan za ka karɓi ransa da mutumin banza ana ce mai za ka ɗanɗana azabar gobara wa zuqu azaban harik ya faɗa a suratul al'am ya faɗa a suratul anfal ابن القيم الجوزية لتافل مفتاح دار السعادة مفتاح دار السعادة جزء نفرق شافينا سبعين دبيو yake fa hadhihi al-izaqa hiya al-barzakh idan malaika zai karɓi ran mutumin manza yana ce za ka ɗanɗana azabar gobara ɗanɗana wanda yake nufi shine zaman barzahu ya tazara da take tsakanin duniya da lahira domin idan an je lahira ba a cewa ɗanɗanawa azabar makomarsa ce me yasa aka ce zuku ku ɗanɗana idan an ce ku ɗanɗana ka gaba ka sha gaba ɗaya ba ka ci gaba ɗaya ba kenan ko ka ɗan lasa to me yasa aka ce lasa ibnu qayyim dubiya yake saboda kwanciyar kabari wa awwalu hadin alwafa lokacin da mutum ya mutu da zaran mutum ya mutu rayuwarsa ta koma ga barzakh فإنه معطوف على قوله يضربون وجوههم وأدبارهم kamar yadda Allah ya faɗa cikin waɗannan ayoyi mala'iku suna dukan mutane kafin su karɓi rayukansu kaga azabar an fara yin ta kafin a cire rai kafin a cire ran kafiri an fara mar azaba sannan kuma lokacin da ake cire ran ana cewa wa zuqu azabal hari ku ɗanɗana inda duk kaji Allah ya ce ku ɗanɗana to yana gwada cewa kafin babban wuta ne saboda haka ibnu qayyim ya ce abin da yake nufi hiya fil barzakh rayuwar barzakh ne ake nufi da dandanawa bayan mutuwa kwanciyar kabari kafin tashin kiyama wannan azaba da za a yi wa mutum shi ne ake cewa ka dandana idan an tashi an yi hisabi fa azaba kan makomar mutum ne Allah ya kare makomar wanda bai tsara dokokin Allah subhanahu wataala إلا الذين ارتدوا على أدبارهم عند الله سبحانه وتعالى يما قال في سورة محمد كاجا أبدا دا ودن دا سكيرجا دا الظالمين دا كافري دوك حكا أشي مسو عذابا saboda nan yace walau yatawaffa walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru wannan suratu suratul anfal da kana gani yanda Allah ke karban mala'iku suke karban rayukan kafirai yanda mala'iku suke karban rayukan kafirai a suratu muhammad fa innal ladina irtaddu ala adbarihim ana magana akan waɗanda suka yi ridda fa kaifa idza tawaffatuhum al malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum zalika bi annahum ittaba'u ma akhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum kaga da wanda yayi ridda da kafiri la asali don haka Allah madaukake yake musu azaba kuma wato siffan karɓar rayukan su gaba ɗaya iri guda ne sannan a suratul an'am Allah ya tabbatar mana azzalimi ma haka ne wato dukkan azzalimai su ma haka ake karɓar rayukan su da haka umuman duk mutumin da ya bar dokar Allah to baya kyakkyawan ƙarshe ko ko dai ya zama kafiri ko ya zama fasiki idan aka ce wani fasiki ya zalunci addinin Allah ko ya zama fajiri ko ko ya zama murtaddi nan kaga jinsi ne na kafiri don haka da ana magana ne akan azzalimai shi yasa Allah ya hada su gaba ɗaya yace walau tara iz zalimuna fi gamaratil maut da dai kana gani lokacin da azzalimai suke cikin tsananin mutuwa amma banda azzalimi ba wanda ke samun tsananin mutuwa idan mutum mumini ne Allah yana sauwake masa mutuwarsa idan mutum mumini ne Allah yana sauwake mar mutuwarsa amma idan mutum fasike ne yana samun tsananin mutuwa shine gamaratul maut wanda ita ce aqidar ahlus sunna kamar yadda bayani ya zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka in ka duba littafan tafsiri kamar tafsirin al-Imam Tabari mujallal 782 tafsirin Ibn Kathir mujallal 782 inda duk malamai suke magana akan waɗannan ayoyi da suke siffanta yadda Allah ke karɓar rayukan kafirai da mutanen maza sannan yake gaba walau wa laqad ji'tu nura
كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما صورناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تفعلون ولقد جئتمونا فرادا لله حقيقة كن زومنا كنا تدايا wannan ya gwada cewa kowa zai tafi lahira ne shi kadai Allah ka sa tafiyar mu kai kyau ta haula wala quwwata illa billah wa laqad ji'tumuna furada lalle hakika kun zo mana kuna tsaddaya ba uba ba uwa ba aboki ba makwabci ba karibawa mutum zai kwanta lahira kamar inda ya zo duniya lokacin da ka zo duniya kai kadai ka fito mahaifa haka ne kuma za ka koma kabarin ka kai kadai kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku a za a karon farko wato shi ta rayuwar duniya ita ce ita kanta ita ce hadari ga rayuwar dan adam duniya shi ta Allah madaukake shi yake ce mata mata'ul guru jin daɗi na rudu inda ka kwantar da hankalinka zaka gane duk wani mutum da kake tare da shi zama ne na wucin gadi akwai ranar rabuwa akwai ranar komawa ga Allah wato babu wanda zaka kyautata tsakaninka da shi banda Allah mahalicinka amma duk wani dan adam abin zaka aikata don wani ya ji daɗi ko da zaka saba wa Allah wannan ba karamin wauta bane wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum Allah mu da kuke ce kuma kun bar abin da muka ba ku ma ma khawwalnakum mallakna ku abinda muka ba ku a duniya kun bashi idan mulki ne in ka mutu kabar mulki ko idan dukiya ce in ka mutu kabar dukiya wara abuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annakum annahum fikum shuraka sannan waɗannan ababen ceto ababen ceto waɗanda kuke riya cewa za su za su suna shirka da Allah za su iya ceton ku a lahira ba mu ka ko ɗaya ba ka ruɗu kanka ka ruɗu kanka cewa duk komai yawan laifinka akwai yanda za ka yi ka samu ceto la kar ka dogara da wannan ka dogara da aikin da za ka yi saboda samun yardar Allah shi ne farko domin ceto ba ya tasiri sai da yardar Allah ceto ba shi da tasiri a lahira sai da yardar Allah mai ceto baya ceto sai Allah ya yarda da wanda zai yi ceton da wanda za a cece shi ta ina ne mutum zai dogara ce ko a duniya ya tashi a lahira ba shi da aiki saboda ka Allah da kuke ce waɗannan abadan ceton naku waɗanda kuke ganin suna da damar tarayya cikin iko na Allah za su iya ceton ku a kiyama yanzu babu su ma ba mu gan su ba laqad taqaffa bainakum lalle hakika an yanyanke tsakaninku an yanyanke shi ta ba sai an yanka guda ɗaya ba taqaffa bainakum an yanke abota an yanke surukanta an yanke duk wata mu'amala da ke iya hada mutum da mutum an yanke shi da zaran mutuwa ta zo shi ke magana ta kare abota ta kare aure ya kare dangantaka ta kare soyayya ta kare saboda haka Allah ya yanke duk wata hulɗa tsakanin mutum da mutum ba abin da ke gaban ka banda mahaliccinka sannan kuma gashi kai ƙarya Allah ka kare mu wa dalla ankum ma kuntum tasumuna sannan abubuwan da duk kuke riyawa sun bace yanzu babu su abubuwan ƙarya da aka yi na rudu yanzu gashi an tashi a lahira babu su saboda lahira gidan gaskiya ne ba na ƙarya bane Allah ka samu cika da imani Allah ka ba mu ladan abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya ba mu ya gafarta mana kuskuren da ya auku nan za mu dakata saboda waɗanda suka zo daga nesa samu damar tafiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك